الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ranar laraba 29 ga watan zulqada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 wanda ya daidai da 29 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na luga a cikin littafin takhmisul wasa'ilil mutaqabbala wanda aka fi sani da ishiriniya wannan darasi shi ne darasi na ashirin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi a farkon shafi na hamsin da hudu yake cewa a tabi ulumin lam takun fi da fatiri shahadatuha lam tattarib bi tahaturi falillahi ma lil mustafa min ma'athiri dalalna bi ijma'in wa nassin tawaturi ala annahu bil hubbi wal qurbi mufradu wal fardu قد قص الفضاء بجمعه يحن فؤادي للوقوف بربعه عسى الضر من قلبي يزاه بنفعه دعائمه التي استق دعائمه التي استقلت بشرعه بها يسعد الآوي إليها فيصعد ورثنا الهدى عنه فأكرم بإرثه ففي نشره أفن الحياة وبثه فكم طاب من قلب به بعد خبثه درى الناس طرا سرقه يوم بعثه ولكنه في الناس للناس حسد حسد to bala ya ce a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo bi ulumin da wasu ilmummuka lamtakun wanda waɗannan ilmummuka ba su kasance ba fi da fatiri a cikin littattafai abin rubutawa ana ya zo da wasu karatuttuka wanda ba a gansu a cikin littattafan da suka gabata ba ba za ka same su cikin irin attaura ko injila ko zabura ba ko kuma suhufi ibrahim wani ilimi ne ya zo da shi na musamman da fatur da fatiri a masdari ne na daftar ya ce daftaru shine littafi shahadatuha shaidar waɗannan littattafan lam tattarib ba su yi raurawa ba ma'ana wannan shaidar tasu ba ta yi raurawa ba bi ta haturi ta hanyar ƙaryata sashi ana ba a samu wasunsu sun ƙaryata sashi ba shine attahatur shi ne sashi ya ƙaryata sashi to ba a samu haka ba dangane da wato wannan ilmomin da manzon Allah ya taho tare da su kowane ilimi ya zo to wanda zai biyowa bayansa yana gazganta wanda ya gabace shi ne haka sha'anin manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malil mustafa abinda ya tabbatar ma annabi muhammad abin zaɓi to sanin safalillahi ya tabbata ga Allah min ma'athiri na sifofi kyawawa wayanda manzon Allah ya tara to sane iyakansu to wannan sai dai Allah sai ce dalalna a mun kafa hujja bi ijma'in tare da ijma'i wa nassin da kuma nassi na alkur'ani tawaturi wanda ya zo ta hanyar mutane da dama maruwaita da dama wane ya ruwaita wane ma ya ruwaita wane ma ya ruwaita to abinda muka kafa hujja da shi kenan sallallahu alaihi wasallam ana duk abin da ka ji muna faɗa annabi yana da kaza ya siffanta da kaza to ko dai malamai sun yi ijma'i a kai ko kuma wani nassi wani alkur'ani ko na sunnar manzon Allah ba ba wai shaci faɗi dai muke zama muna faɗa cewa annabi yana da kaza yana da kaza duk abin da ka ji an faɗa to akwai dalili sai ce ala kuma wannan dalilin da muka kafa ta fuskar ijima'i ko nassi mutawatiri shine ala annahu bisa ga cewa shi manzon Allah mufradu makaɗaici ne mana ƙwaya ɗaya yake ya kaɗaita bilhubbi da soyayya ta ubangiji wal ƙurbi da kuma kusanci wayannan abubuwa guda biyu duka nassi ya yi tawaturi malamai sun yi ijima'i kan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kaɗaitu da ainihin wa'annan ababe guda biyu allah yana son bayi da dama amma dai ba irin wannan so da yake wa manzan allah ba shi wannan so na musamman nan sannan allah ya kusanto bayansa da dama wasu daga cikin annabawa manzanni mala'iku salihai muminai da sauran ragowar bayi amma dai ba irin kusancin da Allah ya yi wa manzon Allah ba sai ya ce kai huwa ka sani shi manzon Allah alfardu kwaya ɗaya yake ba irinsa qad haƙiƙa alfada'u wato fili wanda ba itace ba duwatsu ba gini shi ake kira alfaba farfajiyar fili ƙadigarsu haƙiƙa ya cika maƙil bi jam'ihi saboda tara manzon Allah da ya yi wai duk faɗinsa da manzon Allah ya shige shi sai ji ya cika yana rufin madina madina asalinta fili ne fallau amma manzo Allah yana yin hijira ya koma sai ta cika mutane suka yi ta yin hijira musulunci ya kawo addinin Allah ya ɗaukaka wanda kamin zuwan manzon Allah ba haka ba kusan gari ne ma mai wahalar zama madina ga annoba a waccan lokaci kana baƙo da ka shigo madina lokacin tana yasribu da ka shigo kwana ɗaya kwana biyu sai rashin lafiya amma da manzon Allah ya zo sai ya yi addu'a Allah ya ɗauke wannan ciwon yanzu in kaga kaje madina ka kasa sukunin zama to malamai sun ce alama ce na cewa kai munafuki ne don manzon Allah ya tabbatar cewa munafuki baya iya zama madina saboda ita tana tankaɗe mutanen banza ta jefar da su to shi yasa duk yan shiriri ta din nan da sauransu sai dai su tsaya makka har da irin takare din nan da sauransu ba sa samun zama madina ba za ka gansu a madina ba sai dai su zo makka za ga har unguwa hausawa sun kafa suna da sarkinsu suna da komai nasu suna da kasuwa hausawa irin kasuwa argungu duk abin da kake so kana samu a ciki amma madina babu wannan haka in ka zo jidda kan nan sun fi yawa na har turawa za ka gani da sauran ƙabilu kala-kala da yake ita kamar tasha ce wuri ne na rayuwa kuma to amma madina to kaga ita allah ya tsare ta da wani in ka ga mutum can ko dai ya je ziyara ko kuma wani dalili da ya sa ya tafi na aiki amma ba da sunan barna ba sai ce fu'adi zuciyata ya hinnu tana bege tana shauki lil wuqufi lokacin da ni samu tsayuwa bi raf'ihi ga masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama warba alar raf'il muhili hunaihatan candaliya to shine arrab'u shine almanzil asali wanda ake sauka ga damana Eh, ga damana ga- ga- ga damana na'am to shi ake kira masauki a harshen larabci inda mutane za su sauka lokacin damana in damana ta yi kuma su yi gaba ba mashekari ba mashekari ai da ban yake ba na fulani ba ne wannan eh eh su na fulani yana da bambanci da da na larabawa so da su galibi kila za ka ga abin da ke sa su zauna wurin ko akwai 'ya'yan itace wurin ko akwai wata ni'ima da ke sauka wurin ba wani kiwo suke yi ba saboda galibi lokacin damana to an fi samun arziki irin waɗannan ƙasashen Mm, amma in ka ce mashekari don wanda ba bahaushe bai gane ba laifi tun da shi ya sani za ka iya fassara mai da wannan eh ba komai to sai ya ce addurru cuta asa ya yi kusa ai karo ba shi ne ma'ana asa ya yi kusa yuzahu a gusar da shi min kalbi daga zuciyata bai naf'ihi saboda amfanuwa da manzon Allah duk wata cuta da ke damuna a cikin zuciya to ta yi kusa Mm, ba da nisa ba insha Allah za a gusar da ita shine ko dai yana nufin cuta ta zafin so na shauƙi da ya haifan mai da rashin lafiya Hmm? saboda so in ya yi ƙarfi ya zamo a shauƙu daga nan ya tashi ya koma a sabbu to yana iya gadar da abubuwa daban-daban ko rashin lafiya ko mutuwa ma wani lokaci Hmm? sun ce wala ya arifu shauƙa illa man yukabiduhu wala sababata illa man yu'aniha ba wanda ya san haƙiƙanin shauƙu wani mataki ne na su eh to ba wanda ya san zafinsa sai wanda ya ɗanɗane shi eh in ka ga wani na kuka saboda budurwa ta to ya ɗanɗana ne tun zamanin annabi ga mugis in ganshi yana kuka kan barira bayi ne asalin su duka suna tare sun yi aure to ita sai ta samu yanci to a ƙa'idar musulunci in kana aure da boya kai ma bawa kake sai ta samu yanci to yanzu ya giya aure na hannunta in ta gara ma ta rike ka a ci gaba da zama haka na in ta gara ma kuma tana cewa ta sake ka kuma auren ya mutu to sai ta ce ba ta so ni to shine ya zo yana neman annabi ya sa baki ta yi hankuri wurin annabi to mai ruwa ya ce na gan shi cikin hanyoyin madina yana zama yana ta kuka saboda barira sahabin annabi na ba to ka haka ce so ƙarya ne wannan ba gaskiya ba ne so hakika ne sannan ga majnunu laila da ya haukace ka gani na nan da yawa in ka samu eh, zammul hawa na ibn al-jawzi ya kawo eh, mutane da dama waɗanda su ya kashe akwai wani ya daɗe bai ga masoyiyarsa ba to ranar sai wata kaddara ta haɗa su yana ganin ta sai ya faɗi ya mutu so, so na haifar da wannan eh yana yana haifar da wannan to inda Allah ya jarabe ka to sai dai ka yi addu'a in kuma tun barko baka fada jirgin soyayya ba to ka huta eh amma da zarar Allah ya jarabe ka da wata 'yar yarinya to karatun nan ma ba za ka gane ba ba za ka gane ba eh ko ka so ka yi hadda ka yi hadda kana ganin ka ba ka da kokari ko ba haka ba ne soyayya ce ta rufe mai kwakwalwa ko ya sa karatu bai shiga shi yasa ake son a kakkaɓe don irin wayannan abubuwa amma kana karatu kana soyayya to kai hattara akwai matsala da'imuhu wato turakun addini na musulunci allati wannan da istaqallat suka tabbata ko suka ɗaukaka duk yana iya ɗauka bi shari'ihi da shari'ar da manzon Allah ya zo da ita hatta turakun addini ai sun kahu ne saboda shari'ar da shi manzon Allah ya zo da shi shi ne alƙur'ani da kuma wahayi a da sunna sai ce biha da wa'annan turaku ne na musulunci kuma shika-shikan musulunci al'awi mai neman tarewa zuwa ga ubangijinsa ya adu yake samun arziki ƙarshe sai ya shiga aljanna kuma ya sabu arzikin duniya sai ce wa ilaiha kuma zuwa ga waɗannan turakun ne na musulunci fayas adu zai samu ya ɗaukaka ya hau darajoji manya amma za ka ga inda ba a kan addini kake rayuwa ba wata ɗaukaka da za ka samu ko da kaga ka samu ɗaukaka a nan duniya to ƙarshe kuma kaskanci zai biyo baya to wale an je lahira da ɗan sai ce warifna alhuda mun samu gadon shari'a anhu daga manzon Allah fa'akarin mamaki na girman bi irsihi abinda mun an ka samu na gado daga manzon Allah dana ka yi mamakin girman wannan abu shine shari'a din da ya ce an gada sai ce fafi fafi na shirihi a cikin yada wannan gadon da muka gada daga manzon Allah ufunil hayata ni na ɗau alkawali zan ƙarar da rayuwata zai ci gaba da yada wannan gado wannan turas na nubuwa shine addini wa basiyi da kuma yada shi shi kaga in ka yi karatu to ba koma za ka yi ka ɓoye kanka ba sai ka je kai ma ka koya ma yan uwa wannan shi ne ka'ida eh fakam zayyawa tsaba min kalbin min din nan za'ida ce ma'ana fakam ƙwaba kalbun bihi zai yawa wata zuciya ta yi kyau bihi a dalilin manzon Allah ba'a da hufsihi bayan da kuma kazantatta ce cike take da shirka da kafirci da wasu miyagun halaye amma dalilin manzon Allah kuma sai ta dawo kyakkyawa saboda saƙon musulunci ya same ta ta karɓi shari'a daren nasu ɗurran mutane sun san ɗurran gabaki ɗayansu su ƙahu gaskiyar manzon Allah yau ma ba ranar da Allah ya aiko shi hatta su abu jihar sun san da wannan kawai su kamar yadda zai faɗa wani abu ne na daban yasa suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai dan ba su yadda da manzon Allah ba kan gaskiya yake ba akwai wani ma da ya taba tambayarsa shi abu jahal wani daga cikin musulmi ya ce ina haɗa ka da allah ka gaya min gaskiya me dalilin da ya sa kuke yakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin kuna tuhuma ta da ƙarya ko yaudara ko wani abu mara kyau ya ce a dukkan mun san annabi muhammad dan shi bai cewa annabi dukkan mun san muhammad amintaccen mutum ne kuma mai gaskiya ne kuma ba mu taɓa ganin wata yaudara tare da shi ba ko kamin annabta balle bayan annabta ca to me yasa kuma ba ku rissina wa abin da yake kira zuwa gare shi ba ca to ya za a iya taso yana yaro ɗan ƙarami eh maraya tsakke mu ga manya-manya gawa ne gawa ne ni ma gani sannan ya zo ya ce wai Allah ya aiko shi mu yadda to shine waje hadu biha wasu taikanata an fusuhum zulman wa a gani zuciyarta eh kaji dalili saboda haka ba sa faɗa da manzon Allah wai dan ba akan gaskiya yake ba to ga dalili shine malam zai faɗa ya ce walakinnahu sai dai shi manzon Allah fin nasi a cikin mutane linnasi ko kuma walakinnahu yadda lamari yake sai zan damiru sha'an walakinnahu sai dai yadda sha'anin yake fin nasi za ka samu a cikin mutane hussadu masu hasada linnasi ga 'yan uwansu mutane ku kaji da jini su su abuja alhassada suke wa manzan Allah ta je abin da kalma da ya bara amfani da ita wai yaro yaushe abin maraya alamun baya da komai kenan shi ba dan gata ba ne ba dan suwa ne ba ne amma abin da yake faɗa an yadda da gaskiya ne illa kawai ba shi ya cancanta ya zo da abu eh su ya kamata saboda su an manya su an ka sani eh su ne masu kuɗi su ne masu owaye a gari saboda haka cikinsu ya kamata a jayo a ce ai shi ne annabi to hasara kenan hasara ba ta da kyau wannan shi ya hana musu su karbi wannan gaskiyat gaskiyat to haka suke ko yanzu za ka samu masu irin wannan ɗabi'a ce ai kaza kaza kaza kaza tunda Allah ya yi maka ni'ima ya yi maka wata baiwa a san abin da kake akai gaskiya ne amma sai hasada ta ta rufe musu idanu sai a kasa yadda da abin da za ka faɗa sai zan ko magana kai ba ta da tasiri kai magana ci kai da Allah ku kyale shi ya sa abin da yake ba ko shawara ya bayar ba za a karba ba wace ai yaro ne yaushe tashi to haka an ka gaya ma annabawa ita falala Allah ba ta da alaka da yarinta dare dare guda misali Allah na iya baka ilimin da a wannan karni ma babu mai irin karatu wa zalika Allah bi aziz ba abu ne mai wahala ba kawai in ka ga mutum in Allah ya masa falala ko kaninka ne ko ɗanka ne to ka sallama ko ka miƙa waya to wannan shi ne alamun cewa babu hasada a ranka amma da zaran ka fara tunanin yaushe ya tashi ai na san yarintarsa ko kuma ai na karantar da shi ko ai tare muka tasu to kaga ka kama hanya irin ta su abu jahal da kuma shedan shedan shi ya fara hasara a duniya ya fara yi wa annabi adam hasara saboda shi ya ga an samar da shi kame a samar da annabi adam kuma an fifita annabi adam a kansa balma an ce ya girmama shi sha shi kan wannan ba zai yi ba to Allah ya kare mu da ciwo hasara a hasiduhu ko a hasidahu tunda mudafin ne a hasidahu ya kai mai yima manzon Allah hasada mut ka mutu da hasadarka mutu bi gaizi kunki ku mutu da bakin cikin hmm? inna aishaka an kadu in dai baka bar hasada ba to rayuwarka tana cikin wahala kuma duk sauran cututtuka za ka ga suna da sauƙin warkarwa na zuciya amma hasada yana da wahala kuma sai ta gadar da abubuwa daban-daban abu na farko ta gadar da adawa daga nan sai ta gadar ma da mai ita tunanin cewa to ya za a yi in kashewa ne ko ya za a yi in kawar da wannan ni'imar da allah ya bashi haka suke yi to shi yasa da ka fahimci mutum ne ma hasada to kai hattara da shi kullul adawati turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi duk wata kiyayya ana tsammanin wasu dalili wasu dalilai za su sa ta gushi amma banda kiyar wanda ke yana kiyayya da kai ne saboda hasala Allah ya yi ma wata baiwa da bai yi masa ba Allah ya yi ma wata ni'ima da bai yi masa ba to har abada ba zai daina adawa da kai ba sai in abin nan ya gushi idan ya ga ka dawo zero ya daina ganin wannan abin to za a zauna lafiya a gani kuma duk sanda abin ya karu to sai cutar ta karu in kuɗi ne kake abin nan kana ƙara samun kuɗin hasadan na ƙaruwa har ya waye gari sai abin ya zama mai ciwon zuciya da an ambace ka sai ya ji zuciya ta mana na zafi ya ji kamar ta ta daɗe da zarar ya ja ambaci sunanka ba akwai waɗanda hasada su tana kai su ga wannan matakin da irin su ne za ga da an ambaci mutum sai ka ga wasu su tashi su bar wurin wasu su yi zagi wasu su yi ashariya wasu su yi jafa'i to shi yasa ibn al-qayyim cikin littafin sa al-fawaid yace tana ɗaya daga cikin rukunnan kafirci duk kafiri duk kafiri akwai hasada tare da shi ba yadda za a yi ka zamo arne babu hasada tare da kai to ɗaya ce daga cikin turaku na kafirci saboda Allah ya raba mu da ita faha huwa fi duniya to shi dai manzon Allah gashi shine a nan duniya kuma sayyidu wa fi dini sayyidu a cikin addini kuma ko kaki ko kaso dai shugaba ne eh ba wai yardarka ake nema ba da abin da mutane ba sa ganiya in ha Allah ya riga ya ba mutum to ba fa nema ake yi sai ka yarda ba abin hakika ne in kuɗi ne Allah ya riga ya bashi in ilimi ne Allah ya riga ya bashi ba ka da yadda za ka yi ba za ka yi aishi karatun ba to ya za ka yi to haka abin da ya faru da shi su abu jahal kenan sai ya ce yi bihi jaishun ana jagoranta jaishun runduna bihi a dalilin manzon Allah wa yi umaru masjidu kuma ana raya masallaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama duk wasu ibadu da kake gana ana yi a masallaci to ana yi ne sakamakon koyi da manzon Allah ma'ana raya abin da annabi ya zo da shi da annabi bai zo da wannan karantarwa ba wanda za ka gani a masallaci babu sai ya ce daha shirka masharafiyun takobi muhannadu saƙa inda ya daha shirka ya rusa shirka ya halaka shirka masharafiyun ɗaya ne daga cikin sunayen takubban manzon Allah hmm? ibn al-qayyim ya ƙulla babi akan sunayen takubban annabi a cikin zadul ma'ad yana da takobi kaza da kaza da kaza da kaza na jihadi an gane ko warumhun kuma yana da mashi rudainiyun saƙa wata mata da ake kira rudaina ƙira take ita abinda take tana ƙera masu to shine takobin da ta ƙirya ko aka kira irin nata sai a kira shi rudaniyu nisba zuwa ga ainihin ita matar rudaniya ake kiranta wasahamun kuma yana da kibiya musaddadu abin daidaitawa kamin a halbata in za a halbi ne sai an daidaita ta don ka a samu kuskure fakam zai yawa annatin an ka samu nishi da hargowa da ƙara lilmushiriki ga kafirai suna ta hargowa sannan ya ce wa a hattin kuma aka samu baƙin ciki tare da su wa ƙada haƙiƙa hadda manzon Allah ya rusa kulla radihatin duk wani gini maɗaukaki shine radiha min bunyanihim daga ginin da suka yi ko dai gini na hakika ko kuma gini na baɗi ne shine ginin kafirci da sauransu manzo Allah dai ya ruguza shi duka yukharribuha manzon Allah yana rosa wannan ginin sun aburhati ginin da aka ɗau dogon lokaci ana yinsa eh amma sai manzon Allah ya zo ya ruguza shi fi lahazatin a cikin sakan ɗaya shine lahaza da fa'ana bihi anna ya ce duja kulli shubhatin da fa'ana mun tunkuɗe bihi a dalilin annabi anna daga gare mu duja duk wani duhu na kulli shubhatin duk wata shubha a dalilin annabi muka yaye shubhar shirka shubhar kafirci shubha ta bid'a da sauransu yace idza tadaha al-burhanu lokacin da al-burhanu hujja ittadaha ya fito fili fal ifku ƙarya a wannan lokaci mugumadu an maida ita cikin kube wannan gidan takobi shi ake kira gamdu a larabci ko algamadu ma'ana an kawar da ƙaryat lokacin da hujja ta bayyana wa ƙuljiya alhaƙu wa zahaƙa albaɓi to shine ake bayani a kai shine ake bayani a kai sai ce ta khallasa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya keɓanta littabligi domin isar da saƙo an gairi fahatin ba tare da wata gajiyawa ba annabi bai taɓa gajiyawa akan isar da saƙo ba kai ma ce ka gaji da karatu ko ka gaji da ibada sai ce walil haƙi haka nan kuma da tabbatar da gaskiya ko bayyana gaskiya wata haƙiƙi da tabbatar da gaskiyar min gairi shubuhatin ba tare da wata shubuha ba sai ce walamma lokacin da tana hati ba ta'amin assalamu alaikum ɗiba ta'amin dan daɗin abinci walamma lokacin da tana ha ya kai ƙarshe wa fakahatin da kuma wato daɗin rai ko kuma abin da rayuwa take jin daɗi irin su raha da ba'a da annashawa da sauransu shine fukaha a larabci to lokacin da waɗannan abubuwa suka kai ƙarshe sai ce da halna sai muka shiga fiddini a cikin addini bihi a dalilin manzon Allah min kulli wujahatin ta kowace fuska ta kowace fuska wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja to haka abin sai zan kamar ruwan sama ɗaya rana sai ka ji an ce ai ga wata ƙabila gaba ɗai ƙabila ha sun musulunta sun musulunta sai ya ce wa kullu sabilin duk wata hanya fihi ahmad wadda manzon Allah yake cikinta to yuhmad wannan hanya ana gode mata da ka same ta rike da an ce ma ga hanya annabi ce to karka yi wasa da ita amma duk wasu shehunai wasu waliyai wasu asfiya'u wasu al'agawasu wasu al'akafabu annujaba'u rijalul gaibi ita batunsu wayannan ba masumai ba ne wasu su ma ba mutanen kirki ba ne akwai 'yan luwaɗi cikinsu akwai 'yan giya akwai mazinata eh rai kuwa wasu giya suke sha in ka samu a tabakatul kubra ta sha'arani to za ka ga yayi wannan bayani gaji ya ce ma akwai wali wani kaza daga cikin karamarsa annahu ya ta'atal hashish cikin karamarsa to shi yakan sha maye yakan samu waiwai ya sha ya yi tatil wani shi kuma karamarsa in ya ga jaka to zai tsayar da ita sai ya yi liwaɗi da ita sannan ya sake ta to kaga waɗannan bai kamata a ce su ne jagororin addinin ka to shi yasa ya ce maka duk wata hanya da ka samu manzon Allah yana a kai karke ta ko a aƙida ko a ibada ko a mu'amala ko a rayuwar duniya to ka zaɓi abin da aka ce shi manzon Allah shi kenan ka huta Eh, su shine rigimar da ake yi da su Eh, saboda su suna ganin wai ba za su iya isa zuwa ga Allah ko annabi kai tsaye ba Mm? sai sun bi ta kan wa'annan waliyan ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to shine suke in kace suna bautar shehu ne da waliyai su ce a tawassuli suke yi da su to waye ce ai tawassuli da su amma babu wanda ya ce ai tawassuli da shehu tijjani ko ahmadul badawi ko ibrahim dasuki da makamantansu eh suka yi rijo ai ba kuɗi na ba so saboda haka an ce ka bi Allah ne kai tsaye Mm. to Allah ya samu dace nan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu ci gaba ko wani darasi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh